الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقدساتها فإن كل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin uku ga watan rabi'u sani shekara ta 435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma uku ga watan biyu shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna umdatul ahkam na shekul imam abdul gani ibn abdul wahid ibn ali al-maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi yan tambayoyi sukan iya gabata na'am kamar me wai mutum ne ya lashe takobin cewa sai ya kashe ne sai ya yi kisan kai lokacin da ya tafi ya cimma wanda yake nihin kashewa sai ya ga idan wanda yake jin kunya sai ya dena menene matsayinsa a wajen ubangiji subhanahu wata'ala a wajen Allah subhanahu wata'ala yana da zunubin kisan kai saboda ya yanke niyya kuma ya kama sababi ba komai bai sa ya sha da baya dangane da niyyar da yi illa kasancewar jin kunyar wani ba jin kunyar Allah ba ta manzansa ba ka'ida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajiye mana duk mutumin da yayi himma game da mummunan aiki ba abinda ya sha makance tsakanin shi da wannan aiki illa kasancewar rashin samun dama to wannan yana da zunubin kisan kai kamar yadda a hadisin abu musa al'ashari allah ikara masa yadda muza allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa alƙatilu wal maƙudu finnar wanda yi kisa da wanda aka kashi muza allah ya ce gaba ɗayansu sun cancanci shiga wuta a gobe kiyama in har ubangiji subhanahu wa ta'ala bai rangwamta musu ba sahabai sai suka ce ya rasulallah hazal qatil fama balul maktul wannan dai wanda yi kisa mun san ya cancanci shiga wuta domin yayi ta'addanci to shi wanda aka kashe menene laifin sa manzon Allah yace innahu kana harisan ala qatil sahibi domin shi ma yana da kwadai abu sa kashe dan uwansa dama ce bai samu ba ya ɗauko makami shi ma ya ɗauko makami ɗaya ya fi ƙarfin ɗaya ya kashe shi wanda aka kashe da wanda ya kashe gaba ɗayansu ‘yan wuta ne idan Allah bai rangwamta musu ba an gane ko to saboda haka shi wannan ya yanke niyya duk niyyar da ka yanke niyya in ma ta alkhairi ko niyya wadda take ta sharri akan wani aiki to in kasancewar niyya ce wadda take ta sharri ba abin da ya hana ka illa rashin samun dama to wannan kana da zunubi cikakke a wajen Allah subhanahu wataala haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara faɗa a cikin wani hadisi sahihi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna cewa mutumin da Allah ya bashi dukiya ubangiji ta'ala ya hure shi akan sarrafa wannan dukiya akan hanya ta alkhairi wannan yana da lada cikakke a wajen ubangiji subhanahu wata'ala wannan shine lamba ta farko kenan na biyun manzan Allah ya ce mutumin da Allah ya bashi ilimi ya san inda ya dace a sa dukiya sai dai bashi da dukiya sai ya zamanto yana gurin ina ma a ce yana da wadata irin ta wani shi ma ya ciyar da dukiyarsa domin ɗaukaka addinin Allah kamar yadda wani yake manzo Allah ya ce shi ma yana da lada cikakke a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala saboda gaskiyar niyya na uku manzo Allah ya ce mutumin da yake da dukiya ya ringa sarrafa wannan dukiya akan hanyoyi waɗanda suke na saba ma Ubangiji subhanahu wata'ala wannan shine mafi sharri yana da zunubi wanda yake cikakke a wajen ubangiji subhanahu wataala na hudun su shine mutumin da ba shi da dukiya kuma gashi jahili ne bai san ba cewa sanya dukiya a hanyoyi na saban Allah subhanahu wataala haramun ne sai ya ringa burin ina ma a ce yana da dukiya irin ta wani shi ma ya hule ya ci gaba da shashancinsa kamar yadda wani yake manzo Allah ya ce shi ma yana da zunubi cikakke a wajen ubangiji subhanahu wataala saboda wato wannan mummunar niyya wadda ya riga ya yanki ba abin da ya hana shi saba ma ubangiji subhanahu wata'ala illa rashin wadata don haka dai a takaice duk mutumin da ya niyyar kisan kai rashin samun dama ya hana shi yayi wannan kisa ba tsoron Allah ba to yana da zunubin kisan kai a wajen ubangiji subhanahu wata'ala na'am washin ya halatta mutum ya ɗauki zakka ya ba mahaifansa ko ya ba 'ya'yansa ko ƙanninsa da yayyinsa bayani zai zo nan gaba insha Allah game da waɗanda haramun ne a ɗau dukiyar zakka a basu na daga cikinsu mahaifa ko ‘ya'yanka wanda ciyar da su da shayar da su ya zama tilas a kanka mahaifiyarka da mahaifinka idan karkashin kularka suke kai kake ciyar da su kake shayar da su kake daukan ɗawainiyarsu to baya halatta ka ɗauki dukiyar zakka ka ba su hakanan kasancewar ‘ya'yanka waɗanda suke karkashinka kai kake ciyar da su kake shayar da su bayyada cewa ka ɗauki dukiyar zakka ka ba su amma in sun fita daga ƙarƙashinka kamar ɗiyarka ce ka mata aure ko ɗanka ne ya riga ya kama gabansa ba kai kake ɗaukan ɗawainiya shi ba ya halatta ka ɗauki zakka ka ba shi bal ma ɗaukan zakka a ba wanda ya fi kusa da kai ya fi lada a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala domin akwai lada linki biyu ladan sadaka da ladan zumunci na'am to to kai da kanka ya isa ka ba kanka amsa masana'anta ana kiranta kasuwa yanzu idan aka ce je ka kasuwa ka sayo mu abu idan ka je wancan kantin ka so a ce ka je kasuwa kai da kanka ca za ka yi a kanti kaza na sayo ba kasuwa ba kenan wannan hadisi iya abin da yake nihi kasuwa ba a buƙatar saukon shiga kasuwa da jinkirin fitowa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa in har ka sami ikon karka zamanto farkon mai shiga kasuwa manzo Allah ya ce karka yi sauko kuma karka sake a baro ka a kasuwa ya ce domin ita kasuwa fagen daga ne na shaidani manzo Allah ya ce kuma a nan yake kafa tutarsa wanda ya yi farkon zuwa kasuwa shi shaidani yake damƙa ma wannan tuta haka wanda ya yi jinkirin dawowa kuma shi shaidani yake meka masa tuta ta biyu wanda in ya mika masa wannan tuta ta biyu wannan wannan tuta ya karba to babu abin da zai mai a cikin zuciyar shi illa kawai son duniya da tsawon guri duk wasu abubuwa waɗanda za su amfane shi a makomar shi lahira zai shagala ya manta su babu abin da zai sa gaba illa al'amura waɗanda suke na duniya domin shaidani ya samu dama a kansa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala amma kar mu manta akwai hadisi sahihi wanda yake nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a game da wato sammakon al'ummarsa yace Allahumma barik li ummati fi bukuriha yace ya Allah ka sanya albarka a cikin sammako na al'ummata don haka duk wani aiki ana buƙatar mumini ya zamanto ya fara da sassafe in dai ba kasuwa ba ce ba shago ne gare ka to ana buƙatar ka buɗa shi da sassafe idan gona ce kake da ita ka je tun da sassafe ka kama aiki idan wata masana'antar ka ce ta daban ka yi ƙoƙari ka je tun da sassafe ka kama aiki Allah ya sanya albarka kuma don haka ka lura da cewa duk aikin da mutum zai fara shi da farar safiya sai ya ga aikin ya yi arki ya yi albarka a cike shi maimakon aikin da sai rana ta daga sannan mutum zai zo ya kama aikin da za ka yi da sassafe ɗan kaɗan na minti talatin za ka ga yalinka na awa biyu ko na awa uku wanda za ka yi shi bayan rana ta daga to amma in ita kasuwa ce kenan wannan ba a buƙatar saukon zuwa kasuwa in aka ce kasuwa wurin da aka keɓance shi domin saye da sayarwa ta jama'a wanda mai saya can zai je wanda kuma wanda ya kawo ya sayar shi ma can zai je ya sayar da kayan shi to waɗannan wurare ba a buƙatar mutum ya yi saukon zuwa kuma ba a buƙatar ya zamanto shi ne ƙarshen fitowa daga kasuwa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu zaka wanda mun tsaya ƙarshen hadisi na 174 hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa al'ajima'u jubar wal bi'ru jubar wal ma'adinu jubar wa fi rikazil khumus sai ce al jubar al hadaru alladhi la shay'a fi wal ajma' ad-dabbatul bahim wato Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace al ajma'u jubarun wato dabba duk barnar da za ta yi manzan Allah ya ce banza ne ba maganar ramuwa an gane ko in dai mai ita ba sakaki bai na game da kula da ita ta je ta ɓannata kayan jama'a to duk barnar da ta yi ta yi a banza sawa'an ko da kisan kai ne dabbar ta yi ko da ta kashe rai in dai mai ita ba tare da sakakin shi ba to ba maganar biyan diya an gane ko don haka kasancewar amma in mai ita yi sakaki ta je ta yi banna to wannan dole za a tilasa masa dole sai ya biya mutane haƙƙinsa in rauni ta ma wani to wannan dole sai ka biya haƙƙinta haƙƙin jama'a misali kai ne kake raƙumi ka shigo da shi cikin jama'a dole ka yi ƙoƙari ka riƙe akalan shi ya zamanto kai kake kula da shi kake janye da shi amma in ka sake shi kai sakaki da shi ya je ya hallaka wani to dole kai za ka biya diya amma haka an saki raƙumi a cikin daji inda yake zuwa ya kiwon shi ya tafi ya hallaka wani ba maganar biyan diya saboda ka sake shi ne a wurin da ya dace a sake shi haka lokacin da ya kasance dabba ce wadda ake kurawa to dole za ka kula da ita ka bado hankalinka akanta in ka shigo cikin jama'a yadda ba za ta ɓannata ma jama'a kayansu amma in ka yi sake kaki kula da ita ta ɓannata ma jama'a kayansu to wannan dole za ka biya amma a inda ya dace a saki dabba ka sake ta in ta je ta yi ɓanna to wannan kasancewar ba magana kai ramuwa don haka a ƙa'ida kar mu manta ya gabata idan dabobi suka je suka fada gona in dai da rana ne to ba maganar ramuwa amma in a cikin dare dabobi suka fada gona suka je suka yi banna to dole mai dabobin zai rama kimar abin da suka bannata saboda da rana dole mai gona ya je ya kula da gonar shi ya tsara dabobi amma in daddare ne to dabba dama a ina aka santa a wurin makwananta idan aka sake ta daddare ta je ta yi banna dole a rama duk abin da ta bannata to shine anan yake cewa al'ajma'u jubarun manzon Allah ya ce dabba dubban da za ta yi manzon Allah ya ce banza ne ba maganar wato ramuwa akan mai ita an gane ko ba maganar kenan sakayya kuma ba maganar diya ko da kisan kai ta yi sai ya ce wa libi'ir jubarun manzon Allah ya ce rijiya duk abin da ya fada cikin ta ya hallaka manzon Allah ya ce shi ma banza ne rijiya ce ka zo ka gina jama'a sukan zo su sha ruwa ko su koro dabobinsu su sha ruwa Allah ya kaddara wani ya fada ya hallaka ba maganar cewa wanda ya gina rijiya a je ya biya diya an gane ko duk abin da ya fada ya hallaka wannan banza ne sai ce wal ma'adinu jubaru maza Allah ya ce baramu wato shi ma duk abin da ya hallaka a cikinsa maza Allah ya ce banza ne ba maganar diya ba maganar ramuwa lafazin ma'adin mufrad ne jam'unsa shine ma'adin in aka ce ma'adin ramuka inda ake tono albarkatu waɗanda suke na ƙasa don haka duk wanda ya je ya fada irin wannan rami ya hallaka to ba maganar ramuwa haka mutumin da ya je aka ɗauke shi ya shiga domin ya tono wannan arziki wanda yake cikin ƙasa in ƙasa ta rubuto ta hallaka shi shi ma wannan ba maganar ramuwa an gane ko in dai mutum ne wanda yake mai hankali ya je da san shi da yarda shi aka ɗauke shi wannan aiki in ƙasa ta rubuto ta hallaka shi ba maganar abiyadiya kamar misali ɗan faskari ne da gatarin shi ka kiraye shi ya faskara maka icci kuma ga ya mutum ne mai hankali sana'ar shi ce ba yaro karami ba ne wanda ba shi da hankali bai iya bai ɗauka yake yawo kuma haukaci idan garin ya faskara maka wannan icci ya ma kansa rauni ba maganar cewa ka biya diya an gane ko to shine yace wal ma'adinu jubarun maza Allah yace ramin da ake tuno albarkatu na ƙasa duk abin da ya fada ya hallaka a cikin sa maza Allah yace shi ma banza ne ba maganar sakayya ba maganar diya sai yace wa fil rikazil khums maza Allah yace game da arrikaz maza Allah yace akwai wato kashi ɗaya daga cikin biyar wanda za a bada shi a sarrafa shi akan maslaha ta al'ummar musulmi idan aka ce arrikaz shine almadfun kenan abin da aka binne na dukiya wanda kuma galibi banki ne na wato mutanen jahiliya wanda idan mutum ya tara kudade sai ya diba wata gonar ko kuma a cikin dokar daji ya je wani wuri ya yi rami a fakaice wato ya binne wannan dukiya idan ya binne wannan dukiya sai ya sanya alama idan ya sanya alama wannan alama ita ce wadda ko da zamani ya tsawaita kenan zai iya gane cewa ga wurin da yi wannan ajiya in an yi katari ya faɗa ma wani to falillahi alhamdu ko da bayan ran shi kenan akan iya zowa akan iya zauwa a tona a fitar da wannan dukiya amma idan aka yi katari ya binne Allah ya masa rasuwa shi bai sanar da wani ba aka yi katarin wani ya binciko wannan dukiya to wannan dukiya zai kasa ta kashi biyar a ranar da ya tsinta ba magana sai shekara ta dawo zai rike kashi hudu wannan kashi daya zai kai ya saka shi a baitulmali za a sarrafa shi a maslaha ta al'ummar musulmi gaba daya don ba talaka ba zai nema ya meka masa an gane ko ya sha bamban da zakka wato ta wannan fuska wanda mun yi bayanin shi a rikazi ya sha bamban da zakka ta fuska kamar guda biyar to shine anan yake cewa wafin rikazi humus maza Allah ya ce game da wato abinda ake tonowa na dukiya abinda aka tsinta wato na dukiya wanda jahiliya suke gunnewa a cikin ƙasa za a kasa biyar kenan wanda ya tsinta ya ɗau kashi hudu kashi ɗaya a saka shi a baitul mal to amma sharaɗin ya zaman turika sai ka samu alamar da ta tabbatar maka cewa binna ce ta mutanen jahiliya kamar misali ko zanen kuɗin tun zanen kuɗi ne wanda yake na jahiliya kafin Allah ya azurta su da musulunci su jama'ar da suka yi irin wannan gunna amma in ka gane cewa ga alamar da ta nuna ba ta jahiliya ba ce ta wasu jama'a ce ta wannan tsuntuwa ce dole a yi cigiya ba rikazi ba ne ba kuma a nan bambancin shi da zakka ba maganar sai ya kai nisabi ko da jikka guda ce ka tono misali dole za ka kasa ta kashi biyar ka ɗau kashi hudu kashi ɗaya a saka shi a baitul mal ko mun sa wato ko mun yawansa yau za mu tashi hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الخامس والسبعون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينكم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها ثم قال يا عمر أما شعرت أن أم الرجل أن أن أم الرجل سن أبيه wato abu huraira Allah ikara masa yadda ke faɗa cewa ba a ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umara radiyallahu anhu ala sadaka wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika umar Allah ikara masa yadda a bisa tattaro masa dukiyar zakka wanda bayani ya gabata zakka ubangiji ta'ala ya ambace ta da sunan sadaka a cikin alkur'ani kamar yadda kuma manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya ambace ta da wannan suna zakka ba a ambace ta da sunan sadaka illa domin tana nuna gaskiyar imanin wanda yake fitar da ita to shine anan yace wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika Umar Allah ikara masa yadda a bisa ya tattaro masa dukiyar zakka tun anan za mu fahimci cewa ya dace ga shugaba ya zamanto yana da ma'aikata wanda ya dora musu nauyin tattaro zakka wato daga hannun mawadata illa kasancewar dukiyar da ake wakilta ma'aikata na musamman domin tattaro zakarta sai dukiya wadda take a bayyane kamar misali kayan gona wato da dabobi waɗannan su ne aka samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na tura wakilansa domin su zo masa da irin wannan zakka amma dukiya wadda take boyayya irin zinare da azurfa da sauransu ko kuma mu ce kamar kuɗaɗenmu wanda suke a yau to wannan in mutum wannan ba a samu wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana tura wakilai a sunan cewa su je su lissafa dukiyar mutum ta ɓoye a fito da zakka sai dai a nan imaninka da ubangijinka subhanahu wa ta'ala shine zai kai ka ka lissafa abin da yake kanka in wakilin shugaba ya je ka ɗauka ka bashi ya kawo ma shugaba ko kuma ka ɗauka da kanka ka kawo ka ajiye a gaban shugaba an gane ko to don haka kenan wannan dalili ne wanda yake nuna wato gwamnatin musulunci ya zamanto tana da ma'aikata wanda ta wakilta su game da tattaro dukiyar zakka a hannun mawadata sannan fa'ida ta biyu ya kamata su waɗanda za a ɗora ma wannan nauyi su zamanto amintattu domin umar yana daga cikin amintattun wannan al'umma don haka manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya zaɓe shi ya ɗora masa wannan nauyi an gane ko haraka ta dukiya dole sai amintacce sai wanda yake amintacce don haka duk wani matsayi wanda yake na kula da dukiyar ƙasa to amana ce ta ubangiji subhanahu wata'ala akan shugaba kada ya kawo wani ya dora masa wannan nauyi sai wanda yake amintacce idan an zaɓe ka an dora maka wannan aiki in ka gaba za ka iya ba to tun da farko ma karka amsa saboda dala ɗaya tak idan ka ci wadda take ta al'umma wal iyazu billahi za ta iya hallakar da kai a gobe kiyama saboda cin dukiyar jama'a ya sha bamban da cin dukiyar mutum ɗaya zuwa mutum biyu zuwa mutum uku domin kasancewar dala ɗaya ta ƙasa idan mutum ya ci ta ta hanyar zalunci to duk wanda yake dan wannan kasa yaro da babba namiji da mace kowa sai ya masa ca a ranar kiyama kowa ya nuna hakkin shi yake bukata in wani ya yafe wani ba zai yafe ba don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa duk wanda muka jibinta masa wani aiki daga cikin abin da Allah ya jibinta mana na kula da dukiyar al'umma manzon Allah ya ce ya boye mana daidai da allura ko abin da ya fi allura manzan Allah ya ce wannan kwange ne zai zo da ita yana ɗauki a wuyansa a ranar kiyama wannan sahabi da manzan Allah ya dora masa wannan aiki sai ya zaburo sai ya ce ya rasulallah karɓi aikinka ba zan iya ba manzan Allah ya ce me yasa zaka faɗa ba zaka iya ba ce ya rasulallah yau na ji kana faɗar cewa allura da abin da yake sama da allura in mutum ya ci ta hanyar zalunci zai zo da ita yana ɗauki a ranar kiyama maza Allah ya ce na faɗa na koma faɗa duk wanda muka jibinta masa aiki ya ɓoye mana allura da abin da yake ya fi allura ƙwange ne maza Allah ya ce zai zo da shi a ranar kiyama maza Allah ya ce abin da aka baka na haƙƙinka ka wadatu da shi abin da ba a baka ba bai dace ba ka ba duk abin da aka ɗora maka na nauyin al'umma ka ɗan ƙin shi da da yawan shi ka zo da shi don haka shi wanda aka wakilta game da tattaro zakka duk abin da aka ba shi dole ya zo da shi wajen shugaba in ma kasancewar a can ya raba wannan dukiyar zakka da niyan shugaban shi to a nan dole ya kawo masa lissafin ga abin da ya amsa kuma ga iya abin da ya da shi to shine a nan kenan ya zaɓi umar allah ya ƙara masa yadda domin amintacce ne don haka ya kamata duk wanda zai wakilci jama'a akan abin da ya shahi dukiyarsa ya zamanto amintacce faƙila sai aka faɗa wato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana Umar da ya dawo sai ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa mana Ibn Jamil yace Ibn Jamil ya hana zakka an gane ko shi Ibn Jamil haka aka san shi da wannan wato lakabi amma ba a san wani sunan shi ba kasancewar da yana daga cikin munafikai amma daga baya wato ya kyautata musuluncinsa da aka je amsar dukiyar zakka wato sai yake badawa wa khalid na biyun shine khalid ibn walid na uku shine al-abbas wato ibn abdul muttalib ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a takaice kenan wato baffansa shine kenan wan mahaifinsa waɗannan uku sai suka hana zakka Umar Allah ya kara masa yadda ya dawo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan na nuna mana halaccin duk mutumin da ya hana zakka bayan idan shi ba laifi kana iya faɗa ga shugaba ka ce ai wani ya hana kamar yadda wannan Umar ya zo ya zana ma wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan na nuna mana duk mutumin da ya hana haƙƙin da ya zama wajibi a kansa to wannan ya halatta a yi masa rarauka kamar yadda ana maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma shi wanda ya hana shi ne maza Allah ya ce ma yanki ibnu jamil ya ce ibnu jamil maza Allah ya ce bai kyamaci bayar da zakka illa an kana fakiran fa agana Allah kawai sai dan dadi talaka ne Allah ya wadatar da shi wannan kenan kamar yadda wato malaman balaga suke faɗa shine suke cewa ta akidul lizzammi bima yushbihul mada kamar yabo ne kenan bashi da wani laifi kawai illa hana zakka kamar an faɗa haka kaga kamar in ka in ka fuskanci wannan magana sai kaga kamar yabo ne bayya da wani laifi kawai sai dai hana zakka to amma yabo ne amma a kai tsaye zargi ne kamar yadda waɗanda suka ringa azautar da muminai domin sun yi imani da ubangiji ta'ala ubangiji ta'ala ke cewa wa ma naqamu illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid waɗannan mutane ba su da wani laifi kawai illa azabtar da jama'ar da sun yi imani da Allah da manzansa shine kadai laifin su azabtar da mu'mine wa ma naqamu illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ko kuma can cikin suratul tauba wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi ba komai ba yasa suka kyamaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kyamaci mabiyansa kawai illa kasancewar da talakawa ne Allah ya wadatar da su an gane ko to shine anan manzon Allah yace ma yankin gunu jamil yace ba komai yasa ibnu jamil yake kyamar ba da zakka illa an kana fakira sai dan kasancewar talaka ne da fa aganahu Allahu ubangiji ta'ala ya wadatar da shi a yanzu kenan kamar an ce ba shi da wani laifi kawai illa rashin ba da zakka rashin ba da zakka ko ai zargi ne ana ake masa sai ya ce wa amma khalid ya ce sanadin shi khalid fa innakum tazlimuna khalidan manzo Allah yace ku san da cewa ku fa wakilai na kuna zaluntar khalid kuna tauye masa haƙƙinsa kuna jingina shi zuwa hana zakka alhali shi kuma ba hana zakka bai wa qad hitabasa adra'ahu wa atadahu fi sabilillah manzo Allah yace haƙiƙa shi khalid wato ya tsida dukkan wani silken shi na yaƙi da makamman shi da dawakan shi domin yaƙi na ɗaukaka addinin Allah duk abin da ya mallaka na sirkin yaƙi da dawakai wato da duk wasu makamman shi ya kawo su ya aza su a cikin wato kamfanya ta jama'a ta na musulmi domin kawai jihadi domin ɗaukaka addinin Allah lafazin a atad jam'i ne na atad in aka ce atad su ne makammai waɗanda suke na yaƙi da abin hawa to shi Khalid haka ya kawo ya tsaye da wannan abubuwa kenan ya lissafa a cikin zakkar shi in ma ya kasance a cikin zakkar shi wadda ta zama wajibi a kan shi ya tattara waɗannan dukiya ya kawo su ya tsaye da su to waɗannan abubuwa da ya kawo ya yi wakafin su ba maganar a fitar da zakka domin duk abin da yake na wakafi to ba maganar a fitar da zakka daga cikin shi an gane ko sai ya ce wa ammal abbas manzan Allah ya ce sanadi shi Abbas da ya hana zakka manzan Allah ya ce fahiya alayya ni na ɗaukan masa nauyin bayar da ita wa misluha manzan Allah ya ce kuma da linkinta saboda karamci manzan Allah shi ya ɗau nauyin lissafa iya abin da ya zama wajibi akan al-Abbas ibn Abdul Muttalib na zakka kuma bayan an lissafa ga abin da ya cancanta a bada manzan Allah ya ce kuma na ɗaukatancin ta kenan linki biyu sun maƙala sannan sai manzon Allah ya ce ya Umar ya ce ya kai Umar amma sha'arta anna ammar rajuli sin wa abi shin wai baka san da cewa ammin mutum da yake da mahaifinsa sinu bi ma'ana misil wanda kalima ta sinu asalinta a larabci wato shine kenan almisil kamar misali dabino wanda yake tashi akan gindi ɗaya amma idan ya daga sai ya reshe biyu to wannan shine ake kira da sinwan jam'un kenan mufrad din shi shine sin jam'un shine sinwan kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa sinwanin wa ghairi sinwan kenan don haka dabinon da ya tashi kenan akan gindi ɗaya sai ya zamanto ya raba reshe biyu wannan shine ake kira da sinwan kenan idan ka ɗauki shi al-abbas ibnu abdul muttalib da mahaifin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama Abdullah tushensu ɗaya domin gaba ɗayansu ‘ya'yan Abdulmuttalib ne, an gane ko tushensu ɗaya shi ne ce ya Umar shin baka san da cewa ammin mutum wato daidai da mahaifinsa yake ai don haka al'abbas matsayin mahaifina ne don haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ɗau nauyin wato fitan masa da zakka to don haka a taƙaice wannan hadisi abin da yake nuna mana kasancewar ita zakka haƙƙi ce ta haƙƙi ne na ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya dora ma mawadata wanda kuma shugaba shine ya zama wajibi a kansa kenan ya kula da tattaro da wannan dukiyar zakka kuma shine in ya tattaro ta kuma zai sanya ta inda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce asa don haka kenan a nan kamar yadda ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake banci Umar da wannan aiki ya tura shi a matsayin ya tattaro zakka waɗannan uku da suka hana zakka Umar ya zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zargi ɗaya an gane ko ɗaya ya ɗau nauyin cewa shi zai bayar da zakkar shi na ukun kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi kariya shine Khalid ibn al-Walid manzon Allah ya faɗa ma Umar wato ga iya uzurin Khalid. To don haka kenan a nan za mu gane cewa wato wannan na farko wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zarge shi. Shi ne ya zama wajibi ya fi cancanta a ce ya ɗauki zakka ya bada, saboda me yasa kasancewar shi daida talakka ne, talakka ne Ubangiji ta'ala ya wadatar da shi. wanda wadata ku ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda kwa ita duk ni'imar da Allah ya jaddada ma bawansa to ya cancanta ya zama wajibi a kan shi ya ba da godiya a kan wannan ni'ima. walillahi almasalul a'la misali kai ne kana zaune baka da sana'a wani sai ya dauki hannun jari ya baka kaje ka juya ran da yazo yana buƙatar a taimaka masa ko ka bashi a bashi bashi kaga anan kai ne farkon wanda ya cancanta a ce ka dauka ka bashi to da kana talaka ubangiji ta'ala ya wadatar da kai to kaga anan haƙƙi ne akan ka ka bada godiyar wannan wadata da Allah ya maka kenan anan dole ne kai ne yafi dacewa a ce a farko ka dauki dukiyar zakka wato ka bada don haka kuma wannan yana nuna mana ubangiji ta'ala shine mai wadatarwa don haka manzon Allah ya ce ka illa annahu kana faqiran fa aganahu Allah wannan kuma ya kamata yana nuna mana cewa duk wani wanda yake talaka wanda Allah ya wadatar da shi duk lokacin da ake neman wani abu na haƙƙin Allah a wajensa ko na agaza ma jama'a to ya kamata a tunatar da shi matsayin shi a da an gane ko domin in aka tunatar da shi matsayin shi a da ya waiwaya to zai gano cewa Allah ya jaddada masa ni'ima da dai talaka ne babu komai yau an wayi gari a wurin shi ake bukata kinan wannan tunatar da shi matsayin shi a da zai kai shi zuwa ba da haƙƙin Allah subhanahu wataala wanda karmu manta ya gabata a darasinmu na tauhidi hadisin mutane uku wanda Allah ya jarrabe su wanda ɗaya makaho ɗaya mai cutar kuturta ɗaya mai kura wanda Allah ya wadatar da su wanda wannan mala'ika lokacin da ya dawo sai ya dawo a sifarsu yadda suke a da domin su tuna matsayinsu sannan ya nuna musu cewa ga shi mabukaci ne yana cikin halin tafiya guzuri ya yanke masa yana buƙatar a bashi raƙumi ɗaya tak ya yi guzuri domin ya isa ya ƙarasa tafiyarsa kamar yadda bayani ya gabata to don haka anan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace shi dai da ibnu jamil wato talakka ne ubangiji ta'ala ya wadatar da shi don haka yake kyamatar fitar da zakka kenan wannan zargi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake masa sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana kenan dan uwanka musulmi da wanda yake abokinka in aka zo aka faɗi wata magana a kan shi wanda kana zaton cewa ba haka bane ba akan gaskiya yake to dole ka bashi kariya an gane ko kamar yadda da aka zo aka zargi Khalid ibn al-Walid cewa ya hana zakka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya ba da uzuri a madadin Khalid yace shi Khalid kuna zaluntar shi kuna dangana shi zuwa hana zakka alhali shi kuma duk abin da ya mallaka na silken yaki da makamansa da dawakan shi ya zo ya tsida su domin yaƙi na tafiyar da addinin Allah sannan wannan kuma na nuna mana kasancewar duk mutumin da wato dukiyar shi ta fita daga hannun shi dawowarta ya wahala to wannan ba maganar zakka sai ran da dukiyar ta dawo hannun shi kaga kasancewar wannan dukiya Khalid ya riga ya fitar da ita daga hannun shi ya maida ta matsayin wakafi an tseda ta kawai illa abinda za a sarrafa ta shine yaki na ɗaukaka addinin Allah don haka ba maganar zakka a cikinta don haka bayani ya gabata duk bashin ka wanda yake hannun jama'a ba maganar ka fitan masa da zakka siran da ya dawo gare ka ko da ya shekara goma zakkar shekara ɗaya ta za ka fitan masa sannan kuma wannan na nuna mana cewa halaccin shugaba yakan iya ɗauke ma wasu makusantan shi da mabiyansa abin da ya waje ba a kansu kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauke ma al-Abbas ibn Abdul Muttalib wato nauyin zakka manzon Allah ya ce a kaina take ni zan ba da zakkar al-Abbas manzon Allah ya ce wa misluha kuma da kwatancinta wannan karamci ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yana nuna mana wato ya halatta akan abin da ya zama wajibi akan ka ka kara so da yawa wani lokaci kana da dukiyarka wadda kake juyawa dan abin da ka hudda na zakatu bai isa ba ka raba ma jama'a in ka ba wani wani ma ya dace ka bashi to amma zakkar ta rage ta kare ko kana buƙatar ka ba su abu wanda yake mai kauri ba laifi anan zaka iya ta ɗauwudi daga cikin dukiyarka ka ƙaro wani kaso ka ƙara domin ka raba ma jama'a kamar yadda a nan karamci ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama iya abin da ya zama wajibi akan al'abbas manzan Allah ya ware sannan kuma ya ƙara dinka kwatancin haka manzan Allah ya bada sannan kuma wannan yana nuna mana kasancewar wato shi jihadi yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake sarrafa dukiyar zakka wanda hanyoyin da ake sarrafa dukiyar zakka hanyoyi ne guda takwas wanda ubangiji subhanahu wata'ala wato ya zana su a cikin suratul tauba innamal innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan min Allah wallahu alimun hakim waɗannan fuskoki guda takwas su ne ya cancanta a sarrafa dukiyar zakka kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya zano ɗaya bayan ɗaya wanda kuma ɓangaren gabatarwa na nuna cewa wanda Allah ya gabatar a farko shine ya fi cancanta a sarrafa dukiyar zakka zuwa gare shi farko dai mai Allah ya ce inna masadaqatu kusan da cewa kadai ita dukiyar zakka ana sarrafa ta lilfukara'i wato ga talakawa talakawa su ne farkon waɗanda suka cancanta a basu dukiyar zakka na biyunsu sai ce wal masakina wal masakini wato da miskinai inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wato talakawa da miskinai idan aka ce talakawa da miskinai wato su ne waɗanda suke mabukata waɗanda a rayuwarsu ba sa samun dukiyar da za ta wadatar da su a kullum suna cikin bukata wanda rayuwar wato rayuwa ce dutse a hannun riga kamar yadda bahaushe yake faɗa yau a samu gobe a rasa kenan waɗanda suka kishiyance su su ne al'aganiya mawadata kenan don haka a wancan hadisi da ya gabata a farkon wannan babi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa shine sai yake cewa tu'ukazu min aganiya ihim faturaddu wannan ila fuqara'ihim ko kuma ala fuqara'ihim manzan Allah ya ce ita wannan zakka za a karɓe ta ne daga wajen mawadatansu sannan a mayar da ita ga talakawansu to don haka kasancewar shi talaka da wanda yake miskini su ne suka cancanta wato a ba su dukiyar zakka illa kasancewar wato malamai sun dan yi saɓani dangane da wato tsakanin talaka da miskini wane ne ya fi talauci inda aka koma a yaren larabci to wato miskini shine ya fi talauci an gane ko asali miskini shine ya fi talauci a harshe wanda yake na larabci saboda lafazin almiskin an ciro shi ne daga almaskana in aka ce almaskana wato shine kenan kaskanci da talauci talaucin da zai kai ya tsugunar da mutum mutum ba shi da tudun dafawa to kasancewar illa kasancewar a shar'ance wato miskini ya fi dama-dama a kan talaka a shar'ance in aka ce talaka wato kasancewar mutumin da duk da cewa maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya nuna cewa wato wanda ake nihi da miskini ba wanda tunanin mutane yake komawa zuwa gare shi kamar yadda yake cewa laisal miskinu ladhi yaqufu ala nas tarudduhu al-luqma wal-luqmatan wat-tamra wat-tamratan manzo Allah ya ce ba miskini ba ne mutumin da yake zagayawa a cikin jama'a wanda loma ɗaya ko loma biyu ko ɗan dabino ɗaya ko dabino biyu in an ba shi zai yi gaba manzo Allah ya ce wannan ba shi ba ne ba miskini sai ya ce walakin nal miskina kusan da cewa miskini allazi la yajidu ginan yuguni wanda ba shi da wata wadata wanda za ta wadatar da shi an gane ko yana da sana'a amma abin da yake samu baya wadatar da shi da shi da iyalinsa wala yufqanu bihi fa yutasaddaqu alaihi kuma ba a gane shi balantana a dau sadaka a bashi wala yaqumu fa yas'alu nas kuma ba zai iya tashi ba saboda kunya ya je ya ringa roƙon jama'a maza Allah ya ce wannan shine miskini kaga anan kenan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana kenan miskini a shar'ance ya sha bamban da miskini a yare wanda yake na larauci a yare na larauci in aka ce miskini kenan mutumin da yake kewayawa yake bara wanda ba shi da komai amma a shar'ance in aka ce miskini mutumin da yana da wadata amma wadata ba ta iya wadatar da shi yana da hannun jari yana juyawa ko ma'aikaci ne illa kasancewar albashin shi bai ya wadatar shi wanda idan ya ɗauka kafin wata na gaba kuma ba shi za a ci to wannan shine miskini wanda shi ba ya je ba yayi bara domin yayi bara sai ku ce ma'aikaci ne ba za ku taimaka masa ba kuma ku ba za ku gane cewa yana cikin mawuyacin hali balantana a taimaka masa sai ya ce ai wane ya dan kasuwa ne ko yana da kaza ko yana da sana'a kaza ko ma'aikaci ne alhali shi kuma abin da yake samu baya wadatar da shi to kaga anan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana wane ne miskini tare da cewa kenan wanda yake zagayawa shi ma miskini ne amma kamar yanda yake a yaren larabci don haka kenan al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa shi yana ganin cewa kenan miskini yafi dama dama akan talakka saboda ubangiji ta'ala ya hakaitu mu ya ba mu labarin wasu miskinai waɗanda suke da jirgin ruwa kamar yadda yake cewa amma safinatu fa kanat li masakina ya amaluna fil bahri fa aradtu an aibaha an gane ko dan haka al-Imam Shafi'i da ya kalli wannan aya haka kuma Ibn Hajar Allah ya ji kansa a cikin littafin Safatul Bari sai yake cewa wa fi yake cewa fi hadha hadisi dilalatun da manzo Allah yace laysa al-miskinu alladhi yatufu bainan nas tarudduhu luquma wal luqmatan wat tamratu wat tamratan sai yace a cikin wannan hadisi akwai dalilin da ke iya zama hujja ga mutumin da ya ci innal faqira aswa halan ala min al miskin wato talaka yafi talauci al faqir yafi tsananin talauci wato sama da miskini an gane ko kenan in aka ce miskini sai yace allazi lahu shay'un lakinnahu la yakfi miskini wanda yake da abin juyawa illa kasancewar dukiyar da take hannun shi ba za ta wadace shi ba amma wal faqir huwa alladhi la shay'a lahu in aka ce al faqir talaka shine wanda babu komai a wajensa dan haka ubangiji ta'ala sai ya ce amma safina an gane ko kamar yadda shi Khadir alaihi salam yake ba annabi Musa labari kamar yadda Allah yake mana hikayar kusan da cewa wannan jirgi wanda na sare allunansa fakanat li masakin yace jirgi ne na wasu talakawa wasu miskinai ya amaluna fil bahri wanda suna aiki a cikin teku ma'ana suna suri su dau mutane daga wannan gaba su labci kayan su su kai waccan gaba a biya su to anan talaka ne an ce yana da jirgin ruwa kaga an kiraye shi miskini me yasa saboda wannan sana'a ba ta wadatar da shi to don haka anan hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala da ya gabatar da talakawa akan miskinai an gane ko kenan farko dai talaka wanda ya zamanto kwata-kwata ba shi da abin da ke juya wannan shine ya cancanta a bashi zakka don haka duk mutumin da ya zamanto mawadaci baya halatta a ɗau dukiyar zakka a bashi kamar yadda ibn umar allah ya kara masa yadda ya rawaito daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin yana cikin musnadina al-imamu ahmad da sunani abi daud wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin littafin sa Irwaul Galil. Manzon Allah ke cewa la tahillu sadaqatu li ganiyyin wala li zimratin sawiyyin. Wato zakka ba ta halatta ga mawadaci. In aka ce mawadaci kenan mutumin da ya mallaki gwalgwadon abin da ya dace a fitar da zakka shine misali. sai ya ce wala ne zimin ratin sauyin ko wanda yake ma'abucin karfi wanda yake mai lafiyar gabbai mutumin da zai iya zuwa yi sana'a yana da karfi to wannan baya halatta a dauki dukiyar zakka a bashi kamar yadda wato wani hadisi na abdullahi ibn adi ibn al ke fadar cewa wasu mazaje biyu sun bashi labarin cewa sun je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada' wa huwa yuqsimu sadaqa manzon Allah yana raban dukiyar zakka a hajjin sa na ban kwana sai suka je wasu matasa ne suka je suka yi tsaye fa sa'alahu minha suka ce ya rasulullahi mu ma a bamu farafa'a fina albasara wa khafada manzon Allah ya kalle su sama da ƙasa yace fara'ana jaldai manzon Allah sai ya gamu matasa ne waɗanda suke karfa kuma gamu da lafiya ta gabbai manzon Allah sai ya ce in shi itu ma a adaitu kuma in kun so in baku amma ba dan kun cancanta ba a baku manzon Allah ya ce wala hadza fi hali ganiyin wala li qawiyyin muktasib manzon Allah ya ce zakka mawadaci da wanda yake kakkarfa wanda zai iya zuwa yayi aiki ya nemi abinci manzon Allah ya ce bashi da rabo a cikin dukiyar zakka an gane ko kenan anan wannan baya halatta a dauka a basu don haka zuhair al'amiri yake cewa na faɗa ga abdullahi ibn amr ibn al'as na ce masa ba ni labari dangane da dukiyar zakka ta wace ce sai yake cewa hiya sharru mali ya ce dukiyar zakka ya ce ita ce mafi sharrin dukiya ya ce inna ma hiya malul lil umyan wa yake cewa dukiya ce wadda take ta makaifi da guragu da waɗanda suke marayu da duk mutumin da ya zamanto wato ba shi da hali kenan su ne ake ɗaukan dukiyar zakka a basu to don haka a nan kenan abinda muke so mu gane farko dai waɗanda suke talakawa su ne suka fi cancanta a ɗauka a basu sannan na biyun su kenan su ne miskinai in aka ce miskinai mutanen da suke da sana'a amma abin da suke da shi na sana'a wato baya wadatar da su don haka a nan abin da muke so mu gane shi ma wanda yake mai karfi wanda yake mai aiki ya halatta a ɗauka a bashi amma a farko wanda ya fi cancanta a ɗauka a bashi kenan waɗancan don haka manzon Allah ya ce musu in kuna bukata in ɗauka in baku amma dai ku san da cewa ga waɗanda suka cancanci a basu zakka sannan na uku ubangiji ta'ala da ya ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini sai ya ce wal amilina alaiha wato da waɗanda suke masu aiki akan zakka kenan waɗanda shugaba ya wakilta su su je su haɗo zakka daga hannun mawadata da wanda shugaba ya wakilta su game da tsaron wannan dukiya ta zakka da wanda shugaba ya wakilta su a matsayin kasa ta a inda ya dace a sa wannan duka ana iya sanya su a cikin al'ummal an gane ko ma'aikata kenan wanda suke kula da zakka to don haka duk wanda aka wakilta shi wato game da dukiyar zakka wannan koda mawadaci ne ya cancanta a bashi illa kasancewar waɗanda suke dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama makusantan shi wanda zakka ta haramta gare su to su baya halatta su zaman to wakilai akan tattara zakka an gane ko saboda a nan ubangiji ta'ala ya nuna duk waɗanda suke wakilai akan tattara zakato ya halatta wato suna da haƙƙin a ɗauka a basu don haka shi a wannan abdulmuttalib ibn rabi'a wato da shi da alfadul ibn al-abbas ibn abdulmuttalib sun je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka nemi cewa manzon Allah ya dora musu nauyin tattaro da dukiyar zakka su ma su zamanto ma'aikata akan hada zakka manzo Allah sai yake faɗa gare su yake cewa inna sadaqa la tambagi li ali muhammad inna ma hiya awsakhun nas yace kusan da cewa ita zakka wato ba ta halatta ga makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ita zakka datti ne wato na jama'a su kuma matsayin su ya wuce cin zakka kaga anan yana nuna cewa kenan dangin shi waɗanda suke na kusa wanda zakka ta haramta gare su wannan aiki na tattara zakka bai ya halatta a dora musu domin an dora musu suna da haƙƙin a ɗauki wani abu a basu su kuma zakka haramu ce gare su to don haka kenan shi wanda yake mawadaci ko da mawadaci ne in an dora masa wannan nauyin yana da haƙƙi to menene gwalgwadon haƙƙin da za a bashi haƙƙin da za a bashi abin da zai wadace shi kamar yadda wato al-mustawrid ibn shaddad Allah ya kara masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa man kana lana amilan falyaktasib zawjatan fa in lam yakul lahu khadim falyaktasib khadima fa in lam yakul lahu maskan falyaktasib maskana manzon Allah yake cewa duk wanda muka wakilta shi akan kula da zakka manzan Allah ya ce in ba shi da aure ya ɗau wani kaso daga cikin wannan dukiya ya je ya aure idan ku yana da mata ba shi da boyi-boyi wanda zai ringa masa aikace-aikace manzan Allah ya ce ya ɗau kuɗi ya je ya sayo hadimi wanda zai ya sayo ba wanda zai ringa masa hidima idan ba shi da wanda zai ringa masa hidima manzan Allah in yana da wanda yake masa hidima ma'ana ba ya da gidan shiga manzan Allah ya ce ya ɗau wani kaso ya je ya sayi wato gidan da zai shiga kaga yau in auka wakilta ka a matsayin mai kula da dukiyar zakka abu na farko in baka da aure ka aure abu na biyu ka samu goyi goyin da za ka ringa daukan albashi a cikin wannan dukiyar zakka ka ringa biyan shi sannan in baka da gidan shiga kuma ka yi gidan shiga a cikin wannan dukiya ta zakka saboda shi duk wanda aka dora masa irin wannan nauyi na dukiya to ya kamata a wadatar da shi in aka wadatar da shi ba zai bukaci taba dala daga cikin wannan amana da aka dora masa amma in ya zamanto mabukaci ne sai ya ringa hangen wannan dukiya wannan shine zai iya kai shi ya dau abin da bai dace ba ya dauka don haka a nan malamai suka ce duk wanda aka dora masa nauyin kula da dukiyar zakka dole a wadatar da shi kamar yadda anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wanda ba shi da aure yayi aure in yana da aure ba shi da mai masa hidima to ya dau wani abu ya je ya sayi bawan da zai ringa masa hidima in yana da mata yana da khadimi ba shi da gidan shiga to ya dau kudi ya je ya gina gida daga cikin dukiyar zakkar kenan a takaice a nan ana karantar da mu duk wanda aka wakilta shi game da dukiyar jama'a to ya kamata a yi masa albashi albashin da zai wadace shi domin wannan shine zai taimaka masa akan wato rike wannan amana don haka abubakar allah ya kara masa yadda yake cewa an bani labarin cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa duk mutumin da ya riki wani abu ba wannan ba fahuwa ghalun aw sariq abubakar yace wannan wato mai kwange ne ma'ana azzalimi ne barawo ne iya abinda zaka yi kenan bakin iya abinda zaka bukatu a rayuwarka kenan anan da mace da wanda yake khadimi da gidan shiga wannan kadai sune abinda ya halatta mutum kenan in dai a cikin dukiyar da aka baka amanar ta misali kamar dukiyar zakka to haka ya kamata kenan ya kamata a ce duk wanda aka dora masa nauyin kula da dukiyar ƙasa to ya kamata waɗannan abubuwa uku da su ne iya bukatun shi kenan a yau mi za mu iya cewa ya zamanto gidan shiga in baka da aure a yi maka aure a cikin wannan dukiya ta ƙasa sannan in baka da abun hawa a yi maka abun hawa kenan abubuwan da zaka bukatu kenan su ne za a maka amma duk abin da ya wane ci wannan baya halatta mutum ya ɗauka shine abubakar ya ce duk wanda ya ɗauka abinda ba ɗaya daga cikin wannan uku to azzalimi ne ko kuma barawo ne kamar yadda hadisin yake cikin sunani abi dawud don haka kenan ibnu kuzaima Allah ya kara masa Allah ya ji kansa a cikin littafinsa wato yayi babi na musamman yake cewa babu izini da imami lil amili bit taswiji wa ittikhadil khadimi wal maskani min as-sadaqa baban da ke bayani cewa ya dace shugaba ya ba ma'aikacinsa izinin ya ɗau dukiya daga cikin dukiya ta zakka ya yi aure sannan ya riƙi hadimi sannan kuma ya gina gidan shiga wato na hudu da ubangiji ta'ala ya ce wal amilina alaiha sai ce wal mu'allafati qulubuhum da waɗanda suke abin lallasar mu zuciya an gane ko waɗanda suke abin lallasar mu zuciya daga cikin su akwai wanda za a ɗauki dukiyar zakka a bashi domin ya musulunta a ɗauki wani kaso daga cikin dukiyar zakka a ba kafirai domin su musulunta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya tattara ganima ta yakin Hunayn akwai wani wanda ake kiran shi Safwan ibn Umayya wanda shugaba ne daga cikin shugabannin Larabawa wanda a wannan lokaci mushriki ne manzon Allah sai ya ɗauki wato dukiya mai tarin yawa sai ya ba safwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattara wannan ganima ta yakin Hunain manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki rakumi 100 ya meka ma safwan da aka ware masa garke rakumi 100 aka bashi manzon Allah sai ya sa hallo aka sake ware rakumi 100 aka kara masa sannan aka sake ware wani rakumi 100 sai da aka bashi rakumi 300 a lokaci guda ibn shihab az-zuhri yake cewa sa'id ibn al-musayyab yake bani labarin cewa safwan ibn umayya da kansa yake fada yake cewa wallahi laqad a'aqani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma a'aqani yace wallahi manzon Allah ya mun kyautar kyautar da mun yace wa innahu la abghadu an-nasi ilayya da yace wallahi duk a doran kasa ba wanda nafi kyama sama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce amma fa ma bari hayuɗi ne manzan Allah bai gushe ba yana mun kyauta yana ƙara mun ya ce hatta inna hula a habbun nasu ilayya ya ce wallahi sai ya zamanto a doron ƙasa ba wanda nike so sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisin yake cikin sahihu muslim kaga a nan a matsayinsa ne na mushriki manzan Allah ya masa irin wannan kyauta ba don komai ba don ya kwaɗaici musulunci ya musulunta kuma haka aka yi haka akwai hadisi wanda Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa masu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala islami shay'an illa a'za in dai akan musulunta ne to manzon Allah ba a taba tambayar shi wani abu wato bai dauka bai bada in dai ka musulunta to duk abin da kace a baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai iya dauka ya bada shine Anas yace faja'ahu rajulun wani mutum ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa aqahu ganaman baina jabalai manzon Allah ya bashi karki guda na dabobi dawa guda kamar tsakanin dutsi da dutsi dabobin da za su cika gaba ɗaya manzon Allah ya dauka ya bashi faraja a ila kauye wannan mutumin da aka masa wannan kyauta gagarumar kyauta garki na dabobi aka bashi sai ya koma wajen jama'arsa yana cewa ya qaum aslimu fa inna muhammadan yu'ti aba Allah yakhshal faqa a wata riwaya sai ya koma wajen jama'arsa yana cewa ai qaum aslimu fa wallahi inna muhammadan la yu'ti aba ma yakhafu al-faqr ya koma jama'a su yake kira yake cewa ya ku jama'a ta ku musulunta ya ku jama'a ta ku musulunta cha yake wallahi muhammad yana kyauta kyautar da baya tsoron talauci yanzu tsakanin dutse biyu dabobin da za su iya cika shi tumaki da awaki akalla za ka samu sama da tunkiya dubu ko dubu biyu ko dubu uku to sama da haka maza allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauka ya bashi to shi wannan mutumin sai yake cewa da musulunci shi na fi kyama amma yanzu ba abin da na fi so sama da musulunci shine ana sake cewa in kana rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya fa ma yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabbu ilayhi min ad-dunya wa ma alaiha cewa tabbas wani mutum zai musulunta ba komai yake nihi ba da musulunta shi kawai a ɗauki kayan duniya a bashi amma ba za a je ko ina ba idan ya ɗanɗani zakin musuluncin to wannan musuluncin ba zai yadda ya bada shi a bashi duniya da duk abin da yake cikinta zai fifita wannan musulunci akan komai to don haka a nan hikima ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake ɗaukan dukiyar zakka ya bada ta ga kafirai domin kwaɗansu musulunta sannan daga ciki akwai wanda ake ɗauka a bashi domin musuluncinsa ya yi kyawu wanda ya riga ya musulunta amma bai tabbata ba a cikin musulunci dan musuluncin ya samu zama a cikin zuciyar shi sai a ɗau dukiyar zakka a bashi kenan sababbin musulunta kamar yadda a ranar yakin hunayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya diba wasu shugabanni daga cikin shugabannin larabawa irin su wato al'aqra ibn habis da uyaina ibn hisin al-fazari da alqama ibn ulala al-amiri da wato zaidul khair abba'i waɗannan hudu kowane ɗaya daga cikinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya ware raƙumi ɗari ya bashi kowane ɗaya daga cikinsu ana a lokacin nan ƙuraishawa suka ringa fushi suka ringa cewa yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ringa bashi wa gabanin wato ƙasar yankin Najd mu ya kyale mu manzon Allah ya ce inni inna ma fa'altu zalika li ata'allafahum manzon Allah ya ce kusan da cewa nayi haka ne dan na lallashi zukatansu to a nan wannan na nuna mana duk wanda ya musulunta sabon musulunta to wannan ya kamata a ɗau wani abu daga cikin dukiyar zakka a bashi don musuluncinsa ya yi kyau daga cikinsu akwai wanda za a ɗauka a bashi amma don kwaɗan waɗanda suke makamantan shi su masu musulunta yanzu wannan shugaba ne daga cikin shugabannin wasu jama'a ya musulunta kuma musuluncin shi ya yi kyau amma akwai makamantan shi shugabanni a cikin jama'a su wanda su basu musulunta ba to wannan shugaban da ya musulunta sai a ɗauki kaso daga cikin dukiyar zakka mai yawa a bashi don waɗancan su ga irin kyautar da musulunci ya mushi su ma su kwaɗaita su musulunta domin su ma a ringa musu irin wannan kyauta sannan daga cikinsu akwai wanda za a ɗauka a bashi a matsayin shi na shugaban wasu jama'a sababbin musulunta ba don komai ba don ya ɗauki nauyin tattaro dukiyar zakka daga hannun jama'arsa akwai wanda kuma za a ɗauka a basu daga cikin kafirai wanda domin a kame game da sharrinsu wanda ake tsoron su kawo ma musulmi ɗauki sai a ɗauki dukiyar zakka a basu wannan zakka da ake basu za ta kwaɗaitar da su ya zamanto kenan musulmi su maida su kamar ƴan uwa kenan abin da ya taba su ya taba su saboda duk mutumin da yake kyautata maka baka fatan cewa wata musiba ta faɗa masa ba ma kai kanka ba tukwa kai ba za ka taba shi kuma ba za ka yadda da cewa wani ya taba shi don haka kenan wasu kafiran ana ɗauka a ba su don a kame sharrinsu kenan don kada su kawo ɗauki a kan jama'a ta musulmi to don haka wannan kaso wanda ake ba waɗanda ake lallashin zuciyarsu har yau yana nan amma tare da cewa wasu daga cikin magabata suna ganin wannan rabo da ake ɗauka a ba kafirai domin su musulunta wannan an wadatu da shi damun kafin musulunci ya samu gindin zama tunda musulunci ya riga ya samu gindin zama ko an ba su ko ba a ba su ba musulunci yi za a yi kamar yadda wasu sun zo umar ya ba su umar ya ce a yake cewa daman ma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba ku kafin musulunci ya kankama yau ku musulunci ya kankama ya tabbata ya samu gindin zama ko da ku ko babu ku musulunci yi za a yi amma tare da cewa abubakar yana ganin cewa wannan rabo bai saraya ba har yau duk wanda ya cancanta a bashi daga cikin kafirai bashi za a yi wannan kuma haka ne ayar muku kamaci an gane ko duk kafiran da suke sababbin musulunta da sauran waɗanda muka samu za a iya ɗaukar dukiyar zakka a basu don haka ba don komai ba ko wannan siyasa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yaya za a yi wato ya hurauto al'umma ta hanyar wannan wani ka shekara kana masa wa'azi ba zai ji ba amma dan abin da zaka dauka ka bashi wannan sai ya kwadaitar da shi zuwa wato karbar abin da kake tallata masa na musulunci don haka wannan wani salo ne wanda yake na da'awa nan ya kamata insha Allah mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك